أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وباقي ده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na gaida jama'a duka baki da ina mana fatan alkhairi Allah mana muwafaqa bi jari maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai mana afwa ma mun dan kwana biyu ban yi su ba saboda wasu uzurori har yanzu bai cikin wannan littafin namu na arba'un hadis za mu tashi cikin hadisi na goma sha biyu insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صدق أبي هريرة يبدأ الله تبت أقريشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايكي tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce to kuma Abu Huraira da ma mun riga mun yi bayani akan shi can baya to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi annabi sallallahu alaihi wasallam min husni min husni islamil mar'i yana daga kyawun musulmcin mutum tarkuhu barin shi ma la ya'anihi abinda bai shafe shi ba Allahu akbar da haka kenan wai yana daga cikan musulmancin mutum da kuma ƙarin cikashi da sallama mahukuntan shi duka to shine barin mutum abinda bai shafe shi ba mutum ya bar abinda bai shafe shi ba to wannan yana daga cikin abin da zai ƙara mishi kamalan musuluncin shi da cikan musuluncin shi kuma ya nuna cewa nan mutumin ya sallama ya miƙa wuya ga hukumtayyar musulunci da haka wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi yake takaitacce wajen kalmomi wallahi ya kumshi ma'anoni da yawa a cikin rayuwa duka a cikin aiki ne a cikin magana ne kowane lamurra to mutum ya yi ƙoƙari dukkan ƙoƙari ya bar abin da bai shafe shi ba ya bar abin da bai shafe shi ba don shagaltuwa da abin da bai shafe ka ba yana sa wanda ya shafe kan ya koke kamar da ake kama shi da rala bi ma la ya ani fatahu ma ya ani eh malamai suka ce duk wanda ya shagaltu da abin da bai shafe shi ba to wanda ya shafe shi sai ya kubce mishi eh mana ya kamata kai wani aikin ka sai ka shiga wani karamba na wani abin da bai shafe ka ba kenan hasara ne kai wanda ya kamata kai ya kubce maka kuma kai wanda kai bai shafe ka ba babu wani amfani kamar da zamu ga bayanai na malamai da hadisai daban-daban wanda suke karfafa wannan wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin zancen manyan bayan Allah min kalami ba'd salaf yana daga zancen shashin mariganya manyan malamai suka ce man alima anna kalamahu min amalihi duk wanda ya san cewa zancen shi yana daga aikin shi cewa zance ma ai aiki ne eh kuma ai za ma ai ma har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yake yin wasiyya cewa a rike halshi yace kuffa alayka hada ka kame daga barin ka wannan ma'ana kai hankali da abubuwan da kake faɗi na magana ka ka kame halshen ka aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah zai kama mu ne akan abin da muke faɗi ta ce manzo Allah sai to shin da menene ma yafi abkadda mutane a cikin wuta kaman girbe-girben zantuttukansu ma'ana ce wani hadisin ma'ana haka nan take kamar da za mu zo kan shi kuma cikin wannan arba'un hadis da haka abin da yafi abkadda mutane a cikin wuta to babu kaman hasa'idu alsinatihim girbe-girben harshenansu ma'ana zantuttukansu ne kamar yadda ka san zance ya fi afkar da mutane aljanna irin su zikiri da istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah har sun fi aiki afkar da mutane aljanna haka kuma zantuttuka sun fi aiki afkar da mutane cikin wuta ƙarya yi da mutum annabi manci da wasu abubuwa wanda zantuttuka wa'inda su to shine wayannan malaman suka ce man alima duk wanda ya sani anna kalamahu cewa zancen shi min amalihi yana daga aikin shi qalla kalamuhu to zancen shi da ya karamta illa fi ma ya'ani sai dai kawai cikin abin da ya shafe shi yawa da ko da shi mutum zai dinga lissafi san cewa zancen shi ma aiki ne yana khairin shi da aka saka mishi shirin shi da aka saka mishi shi suka ce to da ya karamtar da zancen shi sai dai kawai ya magana cikin abin da ya shafe shi sannan kuma suka ci gaba da cewa man sa'ala amma la ya'ani amma la ya'ani kuma duk wanda ya tambaya akan abin da bai shafe shi ba sami amma la yurdihi to zai ji abin da ba zai yarda da shi ba abin da ba zai ji daɗi ba kenan na haka wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam na min hasan islamil mar'i tarku ma la ya'ani hadisi ne wanda yake ya kunshi abubuwa da yawa kuma an ce wa huwa mimma lam yaqulhu ahadun qablahu yana daga cikin maganganu wanda babu wanda ya taɓa faɗin su gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam eh to da haka ne kokari mu amfana da irin wannan abubuwan duk da cewa daga cikin takardun shi su da ibrahim alaihi salam an samu wata magana wadda ta yi kama da wannan kamar da aka ce man adda kalamahu min amalihi duk wanda ya lissafa zancen shi daga cikin aikin shi kalla kalamuhu to zancen shi zai karanta illa ma illa fi ma ya'nihi sai dai cikin abin da ya shafe shi to kaga wannan shi ya keɓanci zance ne kaɗai amma hadisin annabi sallallahu na min hasan islam ne mar'i tarku ma la ya'nihi to shine mafi gamewa ko zance ne ko ba zance bane to kawai dai mutum ya bar abinda bai shafe shi ba duk abin da bai shafe shi bai bar shi in zantuttuka ne to yi zancen da akwai alkhairi a cikin shi wanda zai fa'idantu da shi ko wani abin da ya shafe shi in cikin ayyuka ne ko wani abu to wannan duka abin da bai shafe shi bai bar shi da abin da a cikin shi babu wani mutunci ko wani abu na son duniya ko neman darajoji ko son shugabanci ko neman yabo ko wani abuwa duka wannan ya bar su saboda duka wannan yana daga cikin abubuwan da yake ɓata lokacin shi babu wani amfani sannan kuma mala hassan albasari radiyallahu anhu yake cewa adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaqa minkum ala danariri ala dananirikum wa darahimikum yace mun riski wa'insu mutane sun kasance ala sa'atihim akan sa'arsu ma'ana game da lokacinsu ashfaka su ne mafi tausayi ko mafi so da kulawa da wannan lokacin nasu minkum daga ku ala da na nire kuma da rahimikum akan yadda ku a yanzu kuke son dinarori da dirhamomi kenan zinariya da azurfa tunda kowanne ma'aunan su ne daga ciki kamar dai a ce kawai kamar da suke wa'insu mutane wanda a da yadda suka fi kulawa yadda suke kulawa da sha'anin lokacin su to kamar yadda ku a yanzu ne kuke kulawa da kuɗi yawwa kamar haka ne ma'anar take sun zamanto sun fi tausayin lokacin su ma'ana sun fi son shi suna jin tsoro akan sha'anin lokacin su kamar yadda ku yanzu kuka damu akan dananir da kuma darahim sai ya ce to kama la yuhibbu ahadukum an yukhrija dinaran aw dirhaman illa fi ma ya'udu alayhi naf'uhu كذلك لا يحبون أن تخرج ساعة من أعمارهم إلا فيما يعود عليهم نفعه Allahu Akbar. Imam Hassan al-Basri ya ci gaba da cewa yace to kamar yadda ɗayan ku ba zai so ya fitar da wani dinari ba ko wani dirhami sai dai abin da zai komo a kan shi na amfanin shi. Kuma ya ai mutanen yanzu haka na suke duk da ma dai ba na yanzu tun na zamanin nashi ma ya nuna dai halin su yadda suke son dukiya to mutanen da wasu wanda ya tabbata su haka suke son lokaci kowane lokacin suna kiyaye shi su yi amfani da shi kamar yadda mutane suke kula da dukiyoyi to balle mutanen mu na yanzu kuma yace to yadda ɗayan ku ba zai so ya fidda dinari ko dirhami ba sai dai abin da ya san zai amfane shi yace to kazalika hakan su ma la yuhibbuna ba su so an takhruja sa'atun min a'malihim wata sa'a ta fita daga cikin rayuwarsu illa shi ma yaqulu alaihim naf'uhu sai dai wani abin da zai amfane shi zai komo a kansu kenan ba su yarda lokacin su ko guda ko ko minti guda ko awa guda ta tahi haka sai dai sun yi wani abin da a cikinta amfanin zai komo zuwa gare su Allahu akbar to don haka ya kamata mu yi kokari mu amfana da wayannan la'aliyan maganganu kamar da kuma shi ma Imam Ghazali ya yi zance akan abin da ake nufi da tarku ma la ya'ni kinnan yake shine an yi alama annal maut shine mutum ya sanar cewa mutuwa baina yadayhi tana nan gaban shi tunda ko da yaushe ta iya samuwa wa annahu mas'ulun kuma mutum ya san cewa shi abin tambaya ne an kulli kalimatin akan kowace kalima ta kallama biha wanda ya santar da ita a shekaga daga nan mutum ya san abin da zai faɗi mutum ya san cewa mutuwa ga ta nan gaban shi kuma duk maganar da ya faɗi sai an tambaye shi akan ta wa anna anfasahu kuma ya san cewa linfasan shi ra'asu malihi su ne kan dukiyar shi Allahu akbar wa anna lisanahu kuma cewa harshen shi shabakatuhu shine shabakar shi wadda wadda kaman kaman ta farauta yake ne kenan ana kamar wannan wannan ba kaji ba zama ce wannan an da ake shi wannan abu mai raga-ragan nan wanda ake sa ana farautan kamar kihi da shi ai akwai fatsawar wanda za a sa wadda mai karhi tsaka akwai kuma wadda take mai raga kamar sange-sangen nan yawwa wadda za a sa su shiga ciki a kamo su to yace mutum ya sani cewa lisanin shi to shabaka shi ce wadda ya yana da iko ala an yaktanisa ya yi farauta أن يفقد معناه يفروت بهذا إتا الحور العين حماتا عشان كنيسة نسيوا هل شيء ويدك هنا بيان عمد أكني كده تركه ما لا يعني دون تأول أكفر يدك يتكون يسنسي هل شيء وتشابك سيود الدئيتا هنا دئيكو يفروت أماتا عشان da haka kenan ya kamata ya san abin da zai faɗi wanda yake mai kyau wanda zai gada mishi haka nan samo sa sai dan haka fa ihmaluhu dan haka ya jefar da wannan abin yake kula da shi sako-sako da shi wata zai'uhu da kuma tozartar da shi fi ma la ya anihi cikin abin da bai shafe shi ba khusranun mubin yace wannan ai tacewa ce wadda take mabayyaniya ta haka yana da kyau mai kokari wannan dai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta min hasn islamil mar'i tarkuhu ma la ya anihi yace kuma wa qala aidan yace kuma hallo ya ce haddu ma la ya'ni ka fil kalami iyakancin abinda bai shahe ka bana cikin zance shine an ta takallama shine kai zance bima law sakatta anhu da wani abin da da kai shiru game da shi lam ta'sam to da baka yi zunubi da baka yi zunubi ba eh na haka to bayanin dai nashi yana da yana da dan tsawo za mu sai can gaba inda ikita waƙila kuma an ce inna kulla kalimatin lalle ne kowace kalima fi ma la ya'ani cikin abin da bata shahi mutum ba mutum ya haɗu wata magana da bata shahe shi ba to yi kafa alaiha al'abdu fil akhirati ana tsaidar da bawa akan wannan magana da ya faɗi ranar lahira hamsa wa kafatin wurare biyar za a tsaida shi ko kuma tsayuwa biyar za a tsaida shi ya tsulu biha hisabuhu hisabin shi zai yi tsawo dalilin wannan kalimar dai tak da ya faɗi wadda ta sahi shi ba wa hauluhu da kuma tsoron shi zai zai tsawaita wa yazubu lahamuhu naman shi ma zai narke wa qalbuhu da sicce shi wa yataqatta'u kuma ya ciccire hasaratin dan kawai na dan hasararori dan dan dan nadamomi da zai to zai zana maka tsayuwa guda biyar kinnan za a tsaye da mutum saboda a nan duniya ya faɗi wata kalima ɗai tak wadda bata shahe shi ba awwalu na farkonta an yi ƙara da shi ne a ce mishi lima kulta kalimatan me yasa ka faɗi wata kalima kalimata kaza me yasa ka faɗi kalimar kaza kanat min ma la ya'nika tana daga abin da bai shafe ka ba me yasa ka faɗi ta sani haiti ta biyunta za a ce mishi hal nafa'atka id qultaha wai shin maganar nan yayin da ka faɗi ta ta amfane ka shin ta amfane ka ne yayin da ka faɗi ta ثالث هنا أكو ذات مشي هل دربك لو لم تقلها شن ذات تاتو سيكني إندا بك فليت وانا كلمة ودك شهيتك رابعها نفرنت هل لا سكت فربحت السلامة من عاقبتها ميسا بكي شروبا سيكري بنت دكوبتها دقا عاقبتها كرشل لمرنت معنا kamun da za iya maka ko wani abu a ƙarshe saboda mafada me yasa baka yi shiru ba ka samu lafiya khamisa ha na biyar Allah ja'alta makana me yasa baka sa ba a wurinta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa ghanimta thawaba me yasa a wurin wannan kalma wadda bata shayi kawai me yasa baka faɗi ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka samu ganiman ladanta Allahu akbar ka gani yan uwa wannan duka yana daga cikin abin da yake ƙara fassara wannan hadisi kyakkyawan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dai duk a cikin abin da muke to mutum ya dinga kokarin shagaltuwa da abin da ya shafe shi abin da bai shafe ka babu ruwan karshe kuma a yanzu wannan zamani na mu sai dai Allah ya gyara galibi mutane sun fi kula da abin da bai shafe su ba kuma sun fi kula da kallon mutane akan kallon kansu ma kana ta kokarin ka gyara mutane kai baka gyara kanka ba kana kokarin ka libo laifin mutane kai baka liba laifin ka ba sai mana la tazkura aiba mar'in wal aibu minka qad yura hakan shi Ibrahim radiyallahu anhu kar ka faɗi kar ka ambaci aibin wani mutum kai kuma aibi ga yana ana ganin ka tafi shi to dukkan mu da a ce kowa zai shagaltu da abin da ya shafe shi to da duniya duka ya zama mutanen kirki tunda kowa kokari zai ya gyara kanshi kuma ya iya nisanci lalacin kanshi amma bil asaf kawai kokari muke kowa yana hangen kowa yana sama sauran mutane idanuwa ya ki sama kanshi ido wannan ma yana daga cikin abin da shagaltuwa da abin da bai shafe ka ba lallai akwai nasiha da wa'azi wadda da ita ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah nake ta ya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yabo kenan ba a ce ba in ka ga wani abin da ya kamata ka yi wa'azi kai shiru dole ne wa'azi a yi shi musamman wanda ya hawa kansu malamai dole ne a wani mutane su aikin alkhairi kuma a hana su su yi aikin shari amma kai kanka abin da za ka wai rayuwa ta yau da kullum ta kore yaushe wannan shine ka himmantu akan sha'aninka dan gyaran kanka kadai yana gadar da gyaran waninka wallahi saboda kadai wannan ya ishe mutane wazi za su ce kai wani mutumin kirki wani akwai kaza kowa yana kokarin ya koyi da kai saboda ka kula da kanka amma kai ta kula da mutane kai baka gyara kanka ba to aikin ba zai ce da Allah ya shi yake kaza shi yake yin kaza shi da shi da bai ma yin kaza kuma yake mu wai shi amma da ka gyara kanka ko ba kai magana da ya isa wazi balle kuma kai magana da haka duka wannan sai ne kokari mu gyara sannan kuma malik dan dinan rahimahullahu ta'ala yake cewa idan ra'aita qasawatan fi qalbika idan kaga kekashewa cikin zuciyarka zuciyarka ta yi tauri ta kekashe wa du'fan fi badanika kuma kaga ramni a cikin jikinka wa hirmanan fi rizqika kuma kaga hani a cikin arzikinka baka samu arziki fa'alam annaka qad takallamta bima fi ma la ya'ni kai to ka sani cewa lalle ne kai zance cikin abin da bai shafe ka subhanallah wa qala anas kuma anas radiyallahu ta'ala anhu yace istashhada minna gulamun yawm uhud yace wani yaro yayi shahada daga cikin mu ranar uhud fa wushida ala batnihi hajarun min al-ju'i sai aka samu wani dutse akan cikin shi na yunwa saboda tsananin yunwa da ya darma a cikin cikin shi shi kenan fa masahat ummuhu turaba an wajhi sai mahaifiyar shi ta shafe mishi kasa daga fuskar shi wa qalat sai tace hani allakal jannatu tace kai barka da barka barka gare ka da ka samu aljanna barka ka samu aljanna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما يعنيه لا حول ولا قوة إلا بالله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan uwar da ta yi batanta yace mata wa ma yudriki menene sanar da ke la'allahu tana yiwa shi kana ya takallam ya zamanto yana zance bima la ya'ni da abin da bai shafe shi ba wa yabhalu bima ya'ni kuma yana rawwai abin da ya shafe shi to yan uwa ji wannan magana dan Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi firgitar dawa yakin yafa akai ake ganin wannan mutum ya samu shahada kamar yadda wani lokaci wani ya samu shahada ana ta yaban shi ana ta dan aljanna ne annabi ce a banda wannan saboda ya ci gololo ya ci wani abu wanda yake na ba haƙƙin shi ba haƙƙin jama'a riga ɗaya tak da ya ci dalilin ta hana mai wannan shahada ta mishi amfani ya zama to bai zama shahidin ba shi kuma wannan duk da ma dai Allahu a'lam ba ba wai an ce annabi sallallahu ya ce shi ba shahidi bane ko nan amma dai annabi ya faɗi wannan magana ai ko da shi wannan yaron bai zama to yana yi ba to wai ta zama aji ga mu dukkan mu da ita mun mashi cewa komai irin kirkin da mutum ya ko wani abu ko da mutuwa wajen shahada da a ce za a samu irin wannan mummunan halin tare da shi to tana waye halaka saboda shi shine cewa manzo Allah sun ce ai tana yiwa ya zama to yana zance da abin da bai shafe shi ba kuma yana rawwan abin da ya shafe shi shine yake masa sallallahu alaihi wasallam amma yi da yake menene sanar da ke la'allahu tana yiwa shi kana yatakallamu bima la ya'ni ya zama to yana zance da abin da bai shafe shi ba wai mahalu bima ya'ni kuma yana rawwa da abin da ya shafe shi subhanallah da haka ɗan uwa Allah amfani da mu da wannan lu'ulu'in zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkan zantukan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu daga cikin masu biyayya cikakka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu daga cikin masu kauracewa kauracewa cikakka daga abubuwan da hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam bi jahihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين